بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na laraba biyar ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Alintisar lissahabi wal'al, miniftira'atis samawi addal, القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, kai tsaye za mu tashi inda Malam ya ce alwaji Thani. Fuska na biyu, Anna la nusallimu muwafaqati ahli sunnati lirrafida fi ma ta'taqiduhu fi imamati Ali radiyallahu anhu. Malam ya ce haƙiƙanin gaskiya mu ba mu sallama ba. ma'anan wannan ba mu yadda da cewa wai mu ahalus sunna mun yi anko da 'yan shi'a wajen yarda da imamancin sayyidina Ali. Wannan wata magana ce wanda sai ka tsaya ka fahimta. In ɗan shi'a ka gaya mai haka sai ce, a yanzu ba ku yadda sayyidina Ali imami ba ne sai mu ce a jimillance mun yadda, amma ba irin yadda ko 'yan shi'a kuka ƙudurce imamancin shi ba. domin irin yaddan da muka yi game da imamancin Ali daban da irin yaddan da su ‘yan shi'a suka yi game da imamancin shi. Idan ka ce, Na yadda da imamancin sai da na Ali irin na ‘yan shi'a akwai ka tobara da yawa. ‘Yan shi'a akwai wanda suka ce sai da na Ali Allah ne, kai ma irin wani aƙidan kake da shi game da Ali? Akwai wanda suka ce shi ma annabi ne. akwai wanda suka ce an yi kuskuren ba manzan Allah annabta ne aka madadin Sayyidina Ali. Kuna fahimtar wannan? Kuma wasu sun ce Sayyidina Ali ma'asumi ne, duka ya da wannan? Wannan shi ne aƙidan ‘yan shi'a game da imamancin Ali. Ina ganin in ban da mashirmanci ba fa wanda zai yadda da wannan. Kuna fahimtar wannan ko? Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce, Farrafida ta ataƙidu fi Ali annahu wasiyyun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. ‘Yan shi'a cikin aƙidansu suna ƙudurta cewa wai Sayyidina Ali shi ne wanda annabi ya bar ma wasici, cewa Ali in ba ka, in ba ni to sai kai, kun fahimci wannan da kyau ko? Wa khalifatahu kuma suna da aƙidan cewa Sayyidina Ali shine khalifar annabi alal umma dangane da al'umman annabi mubasharatan kai tsaye. Idan aka ce Ali shine khalifa mubasharatan ma'ana Abubakar da Umar da Usman duk ba khalifofi ba ne. Mun gano wannan da kyau ko? Kaman ka ji ɗan shi'a ne ya ce, wa nu'minu bi imamati Ali bila faslin wai sun yi imani da imamancin sayyidina Ali ba tare da wani ya kutsa tsakani ba ma'anan wannan shine suna kafirce ma imamancin Abubakar da Umar da Usman kai ma haka kai yadda shi yasa malai ce ba musallama da cewa mu ahlus sunna mun yadda da yanda 'yan shi'a suka yadda da imamancin sayyidina Ali ba Mala ya ce wa annal khulafa a qablahu ‘yan shiya suna da aƙidan cewa khalifofin da suka zo kafin Ali, kanu mugtasibina li hazal haq wai sun yi ƙwacen haƙƙin sayyidina Ali ne, ba su ya kamata su zama khalifofi ba, wanda ya kamata ya zama khalifa Ali ne, sai suka sheko a guje suka sure kujeran suka sheka. Ma'ana wannan a wajen ‘yan shi'a, Saidina Abubakar da Saidina Umar da Saidina Usman macuta ne ɓarayin mulki ne, to in ka ce ka yi imani da irin imanin da ‘yan shi'a suka yi dangane da imamancin Ali, kai ma ka yarda da cewa sa Abubakar ɓarayin mulki ne? Kuna fahimtar wannan ko? Zalimi na li'ali, ‘yan shi'a suna da aƙidan cewa wai Abubakar da Umar sun cuci Sayyidina Ali ne, wa anna khilafatahum ghaira shar'iyya kuma wai khalifancin Abubakar da Umar da Usman. wai khalifanci ne wanda bai dace a bisa tsarin shari'a ba, to kun ji irin yadda suka yadda da imamancin Ali da kuma yadda suke kallon Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabbai, kuma irin kallon da kuke masu kenan? Kenan kai tsaye muka ce ba mu yadda da irin imani irin nasu ba, to ina ganin kaman ba ba mu yi kuskure ba, ina fatan mun fahimci wannan. wa amma ahalus sunna mala ya ce amma su ahalus sunna fa ya taqiduna fi ali aqidansu dangane da sayyidina ali annahu al-khalifatu rabi shine khalifa na hudu ba'ad al-khulafa ath-thalatha bayan khalifofi uku wa hum abubakar wa umar wa uthman kun fahimci wannan da kyau ku bayan khalifofi guda uku to Ali shi ne na hudunsu, wa yi dalliluna mani ita kada taƙaddumuhu ala wahidin min ha'ula, su suna suna ganin duk wanda ke gabatar da wani daga cikin ya gabatar da Ali a kan wani daga cikin waɗannan halifofi guda uku, to shi wannan mutum ɓatacce ne, kuna gane wannan? Domin akwai ‘yan shi'a zaidiya da suke da ƙidan a sayyidina Usman gaba yake mun gano wannan da kyau ko suna da aqidan cewa sayyidina Ali yana gaba da sayyidina Usman shi a zaidiya to kuma su ba sa zagin sauran sahabbai kamar Abubakar da Umar da Usman din amma suna da wasu aqidun kuma da suka kafirta su to shi yasa malai yake cewa ahlus sunna suna ganin duk wanda yake fifita aliyu a kan ɗaya daga cikin waɗannan khalifofi uku wannan ɓatacce ne. To, kaga in ka ce ka yadda da abin da ‘yan shiya suka yadda da shi game da Sayyidina Ali, to kai ma kana gabatar da al'akansu kenan. Shi yasa Malai ce ba musallama ba ƙarya suke yaddanmu ba irin yaddansu ba ne. Malam yake cewa a fashatani bainal aqidataini. ababe ne mabambanta guda biyu tsakanin aƙidin. Mu aƙidanmu daban dangane da Ali, aƙidansu daban dangane da Ali, ba ma iri ɗaya ba ne kwata-kwata, jama ba inda muka haɗu da ‘yan shi'a. Amma idan ɗan shi'a na son ya maka makirci sai ce, ba ka yadda da Ali ba? Mun gano wannan da ke ko ba ka yadda da imami ba ne, ba ka yadda adili ba ne, da ga zai fake sai ka ce, a nan muna tare. amma a sauran aƙidunku game da albamu tare. Ana fahimta? Don jama'a yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi, wai sai a ce, ai, an ji malam wane yana kafa hujja da littattafan ahalus sunna. Kai wawa ne ai, wajen fahimtar addini kake faɗin wannan. Ɗan shi'a ma yana kafa hujja da littattafan wa? Ahalus sunna, wannan ba shi ne ke tabbatar da cewa wani ahalus sunna ba ne. don sau da dama abin da suke yaudarar mutane da shi kenan in sun ga kai sakare ne sai su riga kafa maka hujja da tafan ahlus sunna suka ce ashe su ma sun yarda da ahlus sunna haka shine yadda Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa wa ala haza to a bisa wannan bayani falaysa baina ahlus sunna war rafida ay ittifaqin to in kun fahimci waɗannan bayanai gaba ɗaya tsakanin ahalus sunna da ‘yan sha ba inda aka haɗu, fi hazil mas'ala a cikin wannan matsala na imamancin Ali. Illa ala adalati ali sai dai ahlus sunna sun yadda da cewa sayyidina al'adili ne wa annahu khalifata rashid kuma shi shiryayyen khalifa ne wa bittali fahum la yantafi'una fahum la yantafi'una min taqrir hazil qa'ida su ‘yan shi'a, kun gano wannan da kyau ko, ba sa yarda da dan ka ce ka yarda da wannan ƙa'ida su ɗauke ka a matsayin wai wani ma musulmi ne na gari, illa ala isbata adalata Ali wa khilafatihi, sai da ‘yan shi'a kaɗai sun yarda da a'a, ahalus sunna sun yarda da al'adali ne kuma khalifa ne, su ma ‘yan shi'a sun yarda da wannan, to kawai inda muka, muka haɗu kenan. Wa tabqa baqiyatu maqaladatihim fi Ali sauran abin da suka ƙudurce don gani da sayyidina Ali allati hiya mahallu niza wanda shi ne fagen jayayya bainahum wa baina sa'ir firqil umma tsakaninsu da sauran al'umma baki ɗaya mun gano wannan da kyau ko mala yace muftakara ila dalil irin aƙidin da suka ƙudurce don gane da sayyidina Ali ana neman su da su kawo dalili kharijatan an hazil ƙa'ida allati ƙa'aduha, wasu dalilai na daban wanda kasa kawo maka ya al'adali ne su kawo maka dalilai ba wannan ba, mu ma mun san wannan, ko ya khalifa ne mun san wannan, amma aƙidan cewa Allah ne, aƙidan cewa shi annabi ne, aƙidan cewa shi ma'asumi ne, aƙidan cewa shi wasiyi ne, aƙidan cewa sauran da suke halifanci kafin shi azzalibai ne, kun gano wannan da kyau ko sai sun kawo dalili. wanda zai gamsar da sauran musulmi in ba ka mu ba mai da su akan haka ba shi yasa yaddan da muka yi masa da na ali daban da irin yaddan da su yan shi'a suka yi mashi ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata ababe ne guda biyu waɗanda suke cin karo da juna Allah shi kyauta ya za za zuwa ce ai kun ga mu irin yadda kuka yadda da shi mu ai kun ga mu mun yadda da sai mu ci a'a ba iri ɗaya ba ne wa bihaza yazharu laka ayyuhal qari' Mala ce da wannan ne ya kai mai karatu al'amari zai bayyana maka butulani da'awar rafidi, ƙaryen da'awan ɗan shi'a fi hitijajihi bi mabda ittifaqin a farkon bayanin shi da ke cewa wai akwai haɗuwa wal ikhtilaf inda ahalus sunna war rafida cewa akwai wai haɗuwa wal ikhtilafin da kuma daidaituwa tsakanin ‘yan shi'a da ahalus sunna. a wajen yadda da imamancin sayyidina Ali, Malai ce, a wannan maganan ma kaga ƙaryen shi ta bayyana. Wa anna hazi hujja dahida wa shubhatun za'ifa, wannan hujja ce ta banza, kuma shubuho shubaha ne yake kawo watsatsiya bima ta ƙaddama zikrahu ga abin da ambaton shi gabata. Wa haza ma'a kazbihi fi da'awar tifaqil umma, wannan kuma ƙaryen da'awa ne da suke cewa al'umma sun haɗu ala khilafati Ali, akan cewa kowa ya yarda da khalifancin Ali, waktilafi hafi khilafati Abi Bakarin, ko kuma sauran al'umma sun yi saɓani game da khalifancin Sayyidina Abubakar, mimma ya zaharu min khilalihi fasada ƙaulihi, cikin bayanan da muka gabatar, Malu ya ce al'amari zai bayyana ƙarara cewa wannan da'awa na wannan ɗan shiya ba daidai ba ne. wasu kotu hujjatihi kuma hujjan shi ta zube jimlatan wa tafsilan kai tsaye haka ne ko ba haka ba ne a baya mun bayyana waɗanda ma suke kafirta ali suke zalantar da shi suke fasikantar da shi mun bayyana ai karara ga su a fili kenan a cewa an yi ijima'i ittifaki ne akan cewa an yadda da khalifancin shashe ƙarya yake yi sannan cewa wai imaninmu da imaninsu dangane da sayyidina ali iri ɗaya ne Mala ya tabbatar a nan ƙarya ne, inda suka fuskanta daban, inda kuma sauran al'umman musulmi su ma suka fuskanta daban, gaba ɗaya ba iri ɗaya ba ne tunanin. Sun yi nasu waje, musulmi a duniya baki ɗaya sun yi nasu waje, ana ma tuhumansu ne da irin aƙidin da suke ƙudurcewa dangane da Sayyidina Ali sai sun kawo ma musulmi dalilai akan waɗannan ƙudurorrukan. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Sai sun kawo hujjoji masu ƙarfin gaske wanda za su tabbatar da abin da suke faɗi wannan ba daidai ba ne shi sa duk wanda ya zo da wani abu sabo a cikin harkan addini ko abin da yake wajibi ga al'umman musulmi ya kawo masa dalili ba kawai cin da kawai ai mutum ya ma daɗin baki kawai ka bi shi ka raka shi Allah za ka sha mamaki sai ya kai ka ya baro ka a tashan banza a lokacin za ka yi fargan jaji, za ka yi fargan jaji, fargan da ba za a gane ba, da yawa yanzu suna cikin shi'a, amma suna ta nadaman abubuwan da suka yi, suna ƙoƙarin su bari su dawo ma gaskiya, kuma suna ganin za a kalle su kamar ba za a yarda da su ba. Abin da ke faruwa ga mutane kenan ka kyamaci mutane haka siddan sakamakon mugun abin da ya hau tunaninka sai daga baya ko mutum ya zo ya ta daurora. Allah ya tsare mana imaninmu. Malam yake cewa wa amma madda'ahu kun ga abin da tijjani as-samawi yake riyawa yake da'awan min annahu futtisha fi kutubi ahlus sunna wai dai ya babban kaɗe littattafan ahlus sunna ya masa tsintan ƙwarƙwata ya bincike su ciki da waje falam yajid li abi bakarin min al-fada'ili sai ya samu sayyidina abubakar bai da komi na falala da darajoji ma yi wazi fada'il ali falalan da za su kafaɗa da kafaɗa da irin falalan sayyidina ali kun ji ko o ya bincika littafin ahlus sunna abin da yake son ya ce su ma ahlus sunnan ba su ma yadda da abubakar din ba to shine sai mala ya ce fa jawabuhu an san da za a bashi akan wannan ɗarkaniya tashi annahu bi qawlihi haza to kun ga sakamakon wannan maganan da tijani as-samawi ya faɗi malin ya ce yakshifu linnasi an jahalihi lalle ya tonawa kanshi asirin jahilcin shi alfadih kun gano wannan mummunan jahilcin shi na abun kunya da ya yi fi madda'ahu na abin da yake da'awa aw kadhibihi alwadih ko kuma ƙaryan shi na fili fi ma azahu na irin abubuwan da yake daddangantawa mutane ko yake dangantawa ma kanshi shi a karan kan cewa shi gwanin bincike ne fa innal munazi'a fi hazihi almas'ala kaman yunazi fi tulu'i shamsi fi rabi'atin nahari wanda ya ɗauko magana akan darajan abubakar yana tattaunawa a kai yana musata, to, kaman fa wanda yake musa, wai rana ba ta fito ba sha biyar rana ne ba. Kuna gane wannan? Ina gan duk wanda ya ji wannan maganan abin da zai iya mai bayani cikin sauƙi ya ce wane ya samu taɓuwan hankali, bai san ma abin da yake yi ba. To, wanda yake cewa wai a cikin littattafan ahalus sunna babu darajojin sayyidina abubakar. to malai ce kamar me musun fitowa rana ne kuma ga ranar tsaka malai ya ce wa kasratu kazibihim kaga yawan ƙarin yan shi'a eh hatta inna salafa hadar rafidi malai ce kaga hatta magabatan wannan ɗan shi'a ma azimi jahalihim tare da girman jahilcinsu wa kasratu kazibihim da wai da yawaita ƙaryayensu ma'ana wai jagororin shi'a na dauri duk da jahilai ne mafi yawancinsu kun gane wannan da kyau ko da kuma yawan ƙarya inda ya ishe ku gane shi'a ba sai kana da ilimi mai yawa za ka zama malami ba kun gane wannan da kyau domin babban su na garin shi'a yake ai dai kuna je inda yake dibi dibi ai mala ya ce la a'lamu bi hasabi mattala'atu alaihi min aqwalihi min ce to ni dai ban sani ba gwargwadon abin da na bincika a cikin littattafan su annahum qalu bi qawli hazar rajul su ma malaman su dai irin maganan wannan mutumin suke faɗi wa inna ma yaz'um ammatuhum anna mashtuhira fi kutubi sunna sai dai mafi yawancin su malaman shi'an cewa suke yi abin da ya shahara a littattafan ahalus sunna min fada'il abi bakarin wa umar wa usman na falalan sayyidina umar da usman da ali umar da usman maudu'a sai ce wadda hadisan ƙarya ne makzuba wadda ƙareraye ne su ba su ce babu ba kun gano wannan da kyau ko sun yadda akwai manyan shi na dauri amma me suka ce ƙarya ne amma shi kuma ɗan wuce gona da iri da yanzu ya ce babu kuna gane wannan jama'a mutumin nan ta kadari ne kun san a baya mun karanta ya sai bukhari da muwadda da sauran littattafai a cikin mota fa yake dan dudduba haka fa wai amma wa har yayi katin da zai ma ahlus sunna raddi mala yace wala yajtari'una ala mashtara alaihi min al-kazib wal buhtan su malaman su na da ba su yi karfin hali na yin ƙarya kamar yadda wannan taƙadarin ya yi ƙarfin halin yin ƙarya cewa ba ma darajojin abubakar cikin littattafan. Wa ma alal ƙari'in ragib, Mala ce abin da ya zama lalle ga mai karatu mai kwaɗayi filo kofi ala kasbi hazar rafide, wanda yake sanya ban kaɗo ƙaryan wannan ɗan shi'a wata zuwirihi da ƙagen shi. To, illa an yi ta saffa aqrabu ma yadayhi min kutubi ahli sunna kawai dan faffallo fallaye a littattafan da ke kusa da shi na littattafan ahli sunna fil hadis wanda suke ruwayatan hadisi wa ashharuha as-sahihani mafi shaharar littattafan bukhari da muslim ne wa sunan da abu dauda tirmidhi na sai ibnu maja wa yuqarinu bayna ma jaa fihi min al-ahadis sai ya gwama irin hadisan da suka zo cikin waɗannan littattafai fi fada'il abi bakarin wanda suke bayanin falalan abubakar wa fada'il ali da kuma falalan ali da suka zo a cikin littattafan la yaqifa bi nafsihi ala haqiqatil amr kai da kanka za ka gano yadda al'amarin yake wa mablighi hadha rafidi min ilmi kuma da sannu za a gane iyakan matsayin da wannan ɗan shi'a ya kai na ilimin shi kawai duk wanda yake da Bukhari ya faffallo takardar ya gani, sai ka kwaso falololin abubakar ka aje gefe, ka kwaso falololin wa Ali ka haɗa aje gefe sai ka auna. Daga haka za a gane iyakan ilimin shi kuma gane ƙaryen shi. Jama'a shi ilimi ko ba sai da irin wannan tabbajiji na ƙarya ba, wallahi inda ilimi ba sai ka faɗa akwai ba za a gani, kuma za a ji. Shi ilimi ba a ƙaryen shi, ba a kuri. kun gano nan ji yadda yake kuri yadda yake karyata shi kamar misali ne mutum ya ce yana da kuɗi jama'a in fa mutum na da kuɗi bai fa sai ya ɓoye su ba in ga kuɗi sun ɓoyo ba kuɗi ba ne ina fatan mun gano wannan da ke wala ba kuɗi ba ne in ga karatu ya ɓoye ko kuma ana tallan shi wala ba karatu ba ne kun gano wannan da ke ko Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wasa oridu fi mayali, to abin da zai zo nan gaba za mu kwararo amsila ‘yan misalai ne, li ba'adu hazil a hadisu thabita, na wasu ɓangare na hadisan da suka tabbata, fi fada'ila abi bakarin wa manaqibihi na falaloli da darajojin sayyidina abubakar, allati lam yushariku fiha ahadu mina sahaba, wanda babu ma wanda daga cikin sahabbai wanda yake da musharaka da abubakar cikin wannan falalan falalan shi tsura za a kawo ba za a haɗa shi ma da kowa ba mun gano wannan da kyau kuma ya fi na alama yawa amma in ma za a haɗa su da wani ko tab an abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ali kai ba alin ba wala man huwa afdalu min ali hadda waɗanda ma suka fi alin to ba za a gwama su su ci albarkacin abubakar cikin wannan falalan ba ka umar wa usman umar da usman ma fa suna sama da shi ba kawai cika bakin yan shi'a ne da korototo da kakaci wallahi malam in ka ji garwa ya cika ƙarin tsiyako Allah malam ba komi cikin shi ne liya alama bi hadha butulan da'awar rafidi malam ce ta irin bayanan da zamu gabatar kai da kanka zaka gano ƙaryen da'awan wannan ɗan shi'a fi hadal amri cikin wannan al'amari cewa wai abubakar ba wani darajan da ke tare da shi sun gano alma ya fi shi daraja kai kai Allah da shi'a bai da kunya kun bai ce wannan da kyau ku Allah bai da kunya kuma ya ce wai a cikin littattafan ahlu sunna kuma littattafan nan na ahlu sunna ai ga su muke da su ai ta ma in ya same ka ko ya same ki ba ku karatu ko ba ku bincike, wanda ka fi karatu da bincike zai zo ma ya ce ya fi ka, kun gano wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye. Famin zalika, Mala ce daga cikin ire-iren waɗannan hadisai, ma rawahu shekhani akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito min hadisi Abi Sa'id al-Khudri qala a ruwayan Abu Sa'id al-Khudri yace khataba Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nas annabi ne wata rana ya zo yi mutane jawabi wa qala cikin jawabin yace inna Allah khayyara abdan baina dunya Allah ne ya ba wani bawa zaɓi tsakanin duniya wa baina ma indahu ko kuma ya bawan dai ko dai ya ɗauki duniya ko kuma ya ɗauki abin da ke wajen Allah faktara zalikal abd ma inda Allah sai wannan bawa sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah ƙala fabaka abubakarin annabi na cikin bada labari sai abubakar ya fashe da kuka fa'ajibna libuka'ihi abu sa'id ya ce sai muka yi mamakin wannan kuka na abubakar أن أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد كوي النبنا بعد لابار ونباوة أه خيرا أن باوا زابي kun gano wannan da kyau ko kawai annabi na bada labari fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa al-mukhayyaru ashe annabi shine wanda aka ba zabin su ba su gane ba amma Abubakar yayi me ya gane ina fatan mun gano wannan da kyau wa kana abubakar a alamuna abu sa'id ya ce kai abubakar ya fi mu ilimi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna amannan nasi alayya fi suhbati wa malihi abubakarin ba wanda ya fi kyautata man wajen abota da ni irin abubakar jama'a Allah duk wanda yake naka ne ko ba zai taɓa ya dace mutuncinka ba abin da abubakar ya tsaya har ya gama rayuwar shi kenan shi yasa ka ji annabi yana cewa ba wanda ya kyautata abota da ni irin shi amma wani zai ce abokinka ne ko amininka ne ko yana tare da kai ko masoyinka ne amma kuma yana inda ake cin mutuncinka wannan yake nuna wancan da'awan ƙarya ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa shafi yake cewa idza sadaka sadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika idan abokinka ya je na aminantaka da maƙiyinka to sun yi tarayya wajen ƙinka ba abin da zai gaya maka ƙarya yake ba abin da zai gaya maka Allah ya kiyaye ku ji fa shi yasa annabi ƙarare tara sabe ya ce ba wanda na ji daɗin abota da shi irin abubakar ba wanda na ji daɗin dukiyan shi irin wa irin abubakar annabi yana neman taimako a kawo kuɗi don ya gudanar da me ne kuwa da harkan addini wannan ba laifi ba ne in ma aka ce kawo kuɗinka a harkan addini ko wallah an taimake ka ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya taimakon ka aka yi don a ɗaga darajanka don alherin da ake samu a cikin wannan harka kai ma a yi da kai Allah shi taimake mu walau kuntu muttakhizan khalilan ghayra rabbi annabi ya ce, Da dai zan ɗauki wani ba daɗai in ban da Ubangiji na, sai ce, Lattakhastu a babakarin, ya ce, Da abubakar zan ɗauka, walakin ukhwatul Islam wa mawaddatuhu sai dai ’yan uwantaka da ƙauna na musulunci tsakanin ni da shi nan. La yabqiyan na fil masjid babun illa sudda, annabi ya ce, Kar a bar wani ƙofa, da koma waye a masallacin na toshe ta. saboda kowa ya yi ƙofa ta hanyar da zai bullo kawai. Mun gano wannan da kyau? Yanzu ‘yan nan layin kawai sai su fasa nan kawai, in zo kawai sai su biyo ta nan, ‘yan can kowa ya faffasa. Shi na nabi ya ce, abu ƙofan kowa a rufe, illa baba abi bakarin. Ya ce, sai ƙofan abubakar. Allah ya kai ku madina ku sha kallo. Za ku je za ku ga, ga ta nan babu abi bakarin. Allah ya malam, tsawonta ko? an ma ƙi rufe ta ne can sama don kar wani ya rufe ya laifi. Ƙofa ne ga ta nan iya ganinka, don kai don aka ɗaura wani a kanka ba za ka iya taɓo samanta ba. Ina fatan mun gano wani da kyau babu abi bakarin kenan. Annabi ya ce na kowa a rufe amma abin na sirikin shi. Rawahul Bukhari, wani hadisi al-Imamul Bukhari fitar da shi a kitabu Fadail Sahaba a littafin da ke bayanin falalan sahabbai. babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan magana annabi cewa suddul abwab illa babu abi bakarin kowace ƙofa ku rufe ta sai na abubakar za ku bari karanta fatul bari juz'i na bakwai a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da hamsin da hudu muslim ya fitar da wannan hadisi a fada'ilar sahaba babu min fada'ilar abubakar ne siddiq a juz'i na hudu lamban hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da biyu allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum